ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah kuma muna karatu ne a matsalar da malin ya kawo dangane da siffofin da za ka fahimci suwa ne ne yan bidi'a ko yan wata ƙida kamar haka ko malin ya kama da cewa idan kaji mutum ya ce aiwa ne na wasib ne to ya ce masu faɗar irin wannan galibi su ne yan shi'a da suke raye cewa wai suna kaunar sahabban a iyalan manzon Allah da ahli baitin manzon Allah kuma suna zargin cewa hatta ma sahabbai wai ba sa son iyalin manzon Allah da ahli baitin dinsa tare da cewa kuma wannan abun maganar ba gaskiya bace wanda malam ya kawo mana cewa su wane ne ahli baiti kuma ya adadin su yake ya kashin gidansu ma yake su kuma sun makale ne a bangare guda daya sannan ya kawo cewa idan kaji mutum ya ce ai takallan bit tauhid ya ce a da Allah ka magana tauhidi kawai to ya ce shi ma masu irin wannan maganar shi ma malaika shine mu'tazilawa ne su ma'anar tauhidi a gurin su daban da abin da ake nufi da tauhidi a karantarwa ta ahlus sunna wanda gun ahlus sunna shine tauhidi shine ilimin da zaka nema dinga kade ta Allah a cikin bautar Allah daga dukkan nau'in bauta da kaɗe ta Allah a cikin sunayensa da siffofinsa da kaɗe ta Allah a cikin ayyukan da shi Ubangiji na dukkan halittu ka yadda cewa Allah kaɗai ne ya yi su babu wani daga cikin bayi da yake da hannu ko iko a gun abin da shafi duniya ko abin da ke faru a cikin duniya na dabbar al'amura juyawar yanayi kawo daɗi da rashin daɗi da dai duk ire-iren waɗannan abubuwa to su kuma gunsu ba haka bane tauhidi suna rufin cewa wai kawai ka faɗa Allah kadai ba za ka bashi suna ba ba kuma za ka bashi siffa ba wanda haka wannan duka abu ne na yake na fita ma a musulunci ina fata an gane za mu tayin da malaka cewa qauluhu aw yaqulu fulanun mujabbarun aw yatakallam bil ijbar aw yatakallam bil adl falam annahu qadariyun yace idan ka ji wani ya ce aiwa ne mujabbarun ne ko ko kuma ya ce kaga wane na yin maganganu na ijbar mana ijbar za mu zama ji menene ijbar din ne jabariya din na fata gane ko kuma ya ce ta kallon bil adil ka rinka yin magana ta al'adil in su falam annahu qadiriyun shi mai irin wannan maganganun to su ne da ake cewa qadariya masu kore kaddara suna da kudirin cewa wai duk abin da yake faruwa a duniya babu wani abu kaddara ko kawai in abu ya faru ne yana faruwa ne by nature saboda yanayi da haka a irin aqidar su su hatta wai ubangiji bai san me zai faru ba sai sanda abin ya faru tukunna Allah ma ya sani wannan yana aqidar su wannan haka wannan arnanci ne shi kuma Allah ya riga ya tsara duk abin da zai faru daga farkon duniya har ƙarshenta tun kafin ma ya halitta komai in banda alƙalmi da Allah ya halitta Allah ya faɗa mana cewa farkon abin da Allah ya halitta a cikin halittu shine ne alƙalami kuma sai ya ci alƙalamin ya rubuta ya ce ya Allah me zan rubuta sai Allah rika bashi umarnin duk abin da zai faru a sararin duniya daga farkon ta har zuwa ƙarshenta to wannan abun shake cewa kaddara Allah riga ya tsara abun yadda yake so sanda abun kuma zai faru Allah cikin ilimin sa ya san cewa ranar kaza da watan kaza a shekara ta kaza daidai lokaci kaza za a taru a wannan masallacin za a karanta littafi na sharhu sunna kuma karkashin babi na kaza duk abin Allah ya san ya riga tsara wannan abu kusan da abin yake faruwa shine mu zamu ga abin ya faru na fata an gane to wannan shi tsarin ubangiji komai ya tsara shi suka ce malamai kamar yadda kai ma dan adam a ilimin da Allah ya baka kana tsara faruwar abubuwa zaka samu wani zai ce in aka zo farkon shekara ya ce shekarar bana yana so zai yi kaza da kaza da kaza zai rubuta manyan adandodinsa ko eh yana so cin musu kuma a shekarar kuma zai fara kokari da hanyoyin yaya za a bi cin waɗannan abu sannan a cikin abu guda hudu da ya tsara zai a shekarar nan wanne ne mafi muhimmanci wanne ne yake bin bayansa daga nan sai wanne daga nan kuma sai wanne za ka je ka sayi fili idan ka je birane yanzu an riga an yi nisa ilimi ya tafi mutum zai sayi fili zai je nemo asteta shi zai zana masa ga fili na za a je a wani filin taku 100 ne da taku 50 faɗi kaza adadi kaza da kake so a zaya gurin ina so a mun daki da dakin kaza da dakin duka faɗa abin da kake so shi ko sai ya zauna kawai sai zo ya tsara ya zana ya lissafa sai ga fito maka da zane kammalalle cewa gashi an zana maka plan na ginin ka ko ba na yi ba amma plan to wannan plan din da aka ma aga ba ginin bane amma me ake so haka kake so wannan filin naka ya zama in ka je gun wanda suka ci gaba ma a harkar wannan zanen gida gine-ginen zai ka maka ginin naka gaba ɗaya su kutum ɗinsa an maka shi da wani kwali bene ne hawa biyu ko hawa uku ga hinan gaba ɗaya sai ka maka shi aji ga asalin kofar shiga kana shiga ga katon falo ga wannan ɗakin kaza ga wane ne ga stairs ga hawa ga ban ɗaki komai ya tsara maka shi sai zo aje maka amma lokacin babu ginin fili ne kawai ko to haga dan adam ma da Allah ba shi basira yana tsarawa kansa abubuwa kuma yake so abin ya kasance a haka to amma su a gurin kadariya suka ce a shi sha'anin Allah babu wannan kawai sanda abu yake faruwa ne kawai zai faru by nesa su ne suke ganin cewa ba za ka ce Allah shi yi sama ba ba zai shi yi kaza ba kawai abu ne ya faru haka kawai wanda ƙarshe kuma suna kore samuwar Allah a ƙarƙashin irin wannan ƙidar tasu ina fata an gane su ne suka shiga duk wani nau'in bidiya idan ka cire sunna to yana da ƙurƙushin wannan aƙidar a cikin tafiyarsa ko ɗariƙa yake yi faira yake yi wa yake yi ƙarshen lamarinsa da shi ne in ke zo ka kawo littafinsa na asalin aƙidarsa littafi ba bayani na baki ba littafi a rubuce za ka samu cewa littafin ya kore allah bai da allah ba ko da a yanzu na riga yadda Allah yana kaza kaza to shine yake faɗa ka amma littafin aqida tashi in ka cire tafiyar sunna ta manzon Allah kadai duk wata aqida ƙarshen lamarin ta cewa ana kore samuwar Allah ne ina fata kuɗa ganewa domin idan yace komai yana faruwa ne ba tare da Allah ya tsara shi ya faruwa haka kawai yake faruwa to haka ƙarshe ya bawa Allah wata siffa ba ta ubangiji ba kenan bai san me zai faru ba sai abin ya faru cikin shi ma Allah yake sani su kuma wanda ake cewa jabariya su kuma suka ce a ku kun yi kuskure suka ce wa ɗan ƙadiriya kun yi kuskure shi duk abin da ka ya faru a duniya da tsarin ɗan adam da komansa da motsin da komansa kawai ƙaddara ce kuna ganewa saboda haka in mutum ya sha giya sai ce ƙaddara ce Allah ne ƙaddara masa in yaje yi zina sai ce ne kaddara ce in yaje yi sata kawai sai ce kaddara ce ilin masu haƙidan na aka samu zamanin umar bin kaɗa yana kalifanci aka kawo shi gaban umar ya yi sata bayan an yi hukunci an yi komai ce mene faru kaza kaza kaza kaza kaza sata sai ce ayya amiral mu'minina Allah ne ya kaddara in yi sata domin ina ƙida su wai duk abin da ɗan adam ne yi Allah ne ya ƙaddara masa da Allah bai ƙaddara ba wai ba zai yi ba saboda ga su a ƙida su to kenan duk abin da mutum zai yi ba maganar a sashi a wuta tun da mai suka shi a wuta wasu magana Allah ne ya ba shi dama da kudura ya yi abin to don me za a ƙona shi bayan kuma damar Allah ne ba shi hagwana arnanci ne shi ba na fata kuna ganewa to haga da wa'ancin masu kore kaddara da wa'annan masu ganin cewa duk komai ma kaddara ne waye musulmi a cikin su dukan su arna ne dukan su arna ne kuna ganewa to sai ce ai kaddara ta faru na je ne sata Umar dan kada bayan san waye shi sai murmushi yace kuma mu Allah ya kaddara me yanke maka hannu yake nan ko ku za yanke masa hannu class ko dan ce ya kare tunda kada aka masa mu'amala irin abin da yake rayawa yana yi tunda kace kaddara ce ku to kai ma kaddara ta kanka cewa a yanke maka hannu tare da cewa mu zo mu jawabi menene ake ganewa game da asalin abinda Allah ya baka dama kai in ka ki kuma ma ukuba dan adam da Allah ya shi a duniya sai Allah ya bashi wani abu kamar kace yanci ko dama aka aje ka a sararin duniya Allah turo maka wanda ya fi ka komai shine manzon Allah ya ma bayanin addinin gaba daya kuma tun daga surar manzon Allah har zuwa yau sakon manzon Allah bai gushe ba ana yada shi a ban kasa ba wani abu da aka koyi malinsa kai ba dare ba rana haga ba za ka ce baka samu sakon manzon Allah ba za ka barka tsakiya wannan hanyar in ka bi ita Allah yake so kuma zai gode wanda ya bi ta kuma zai bashi sakamako kaza da kaza da kaza wannan hanyar in ka bi Allah baya so a bi ta ga ma kuma yana fushi da masu binta ga ukuba da azaba da bala'i da za'i wasu bin wannan hanyar insha Allah ya je ka tsakiya kai a karan kanka sai ka zaɓi ka bi hanyar da Allah yake so a samu rahama sai ka bi ta to kana kawo hanyar sai shi kuma ubangiji Allah sai taya ka wallazina ko wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wanda suka zaba hanyar shiriya sai Allah ya ƙara musu shiriya tunda sun zabi shiriya kuma suna aikin shiriyar to sai Allah ya ƙara musu shiriyar ina fata an gane har ya kai su ga cin nasara shine su mutu akan imani kuma sai Allah ba su kyautar aljanna saboda abin da suka kasance sun aikata na ayyukansu wanda kuma suka ba hanyar da Allah ya hana ko Allah sai ta me wanda mudduhum fi duguyanihim ya amhuna to suka zaba hanyar to sai Allah sai kara musu je su tai amma asalin aikin kai ne ka fara yi kai ka fara zaben wanda ya kamata kai yanzu saboda ka duk abin da zai samu dan adam na na sakamako a lahira gurgudan irin aikin sa da yayi ne idan ka yi aikin mutanen kirki in za a baka abu guda daya sai Allah mai da maka shi goma sai mai da maka shi ɗari sai mai da maka shi ɗari bakwai sai mai da maka shi ba adadi ba haka Allah ya faɗa in kuma ka yi aikin sabo Allah sai idan kai sabo guda daya sha baka zanubi guda daya ba haka Allah ya faɗa ba to amma saboda bala'i da dan adam sabo kwaya ɗin da aka baya zanubi kwaya ɗin kuma sai ci gaba da yin daya daya daya daya daya kullun kawai cewa ya gari duk aikinsa da ya a rayuwar duniya daga balaga har mutuwa sabo ne zalla tarawa kansa kaga ba Allah bane ce sabo ba saboda Allah baya umarni da alfasha da aka turo annabawa suka yi ta aiki ba dare ba rana aka tafi yakin badar aka ji yakin uhud aka ji yakin ahzab aka ji duk aka tafa ma da saboda me a ya hada sabon Allah a hana mutane bin wani Allah a nuna musu ga abin da za ku tsira a ce ka yi sallah karka yi sata karka yi ƙarya karka yi zina karka yi zalunci duk saboda ne don ka nema kanka sakamako mai kyau shi sa hatta ka tafi lahira in aka shiga aljanna sai Allah yi wa ɗan aljanna bayani cewa inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura wannan aljanna da aka baku Allah ya sakamako ce kuma aikin da kuka yi a duniya mashkuran Allah ya gode muku sai Allah ba ku aljanna sakamakon mai aikin ku jaza'an bima kanu ya amaluna haka su ma ƴan wuta a duniya ubangiji ke cewa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima me bima kasabat aydin nas bala'i yana ta faruwa a duniya ko da dukan teku ana saban Allah akan doron ƙasa haka sanan doron doron ƙasa ba ruwa ba saban Allah dan adam zai hau sama ma kan iska ya sabo ubangiji ba da zare yana yi ba to daga nan sai fasadi da bala'i dittaka duniya sai Allah ya ce liyuziqahum ba'da alladhi an sai Allah ya rabu da kuku ta iskanci da kuka ga dama a sai dan dana muku azaba da bala'i da talauci da girgizar ƙasa da waye da mace-mace da kamfa da kunci sakamakon ayyukan kuma Allah faɗa cewa idan Allah ya saukar wa mutane wani hali na ni'ima to Allah baya ɗauke ni'ima hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai su mutanen sun canja ɗabi'u da halayensu Allah ya musu arziki Allah ya musu ni'ima Allah ya musu kaza a shekarun ba shekara 50 60 70 100 har a garin gasho ana yin dalar gyada ana noma gyada ba baka ne ko ana noma gyada a garin gasho fa a noma gyada a ɗaya gyada har a bar gyada a jeji kai da baka yi noma baka je ka rora a jeji kai ma ka siyar an ce daga nan filin silima da wannan ango duk filin da la gyada ne a hancan shekarun mutane ne kuma kamar ga suka yi rayuwar ko to yanzu me ne faru babu wannan abubuwan Allah dai Allah ne har gobe har jibi har illa masha Allah to me ya faru aka dauke wannan albarkar sakamakon aikin da mutanen suke aikatawa da rashin gode ni'imar Allah rahin tsayawa kan gaskiya zalunci an san ilimi aka kyaki da shi sallah ta zoke albarkocinsa sai dauki albarkocinsa barku da bala'i da musifar talauci ko ba shi bane duk abin da muke tama da shi yanzu kenan ga ilimi kuma ga aikin jahilci ga arziki a ido kuma ga tsana talauci a cikin kashin mutane da kuma zukatansu ko inda ga a wancan shekarun mutum ɗaya anguwa zai ya je sai babban riga yana zuwa uzu ya fito biki idan wanda tafi biki sai dogon sai karɓi aran babban riga kuma sai ba shi aro ya rufa mara asiri ya je wani ƙauye ya yi bikin sa ya bayi ya bayi birgi kuma ya daga kamar kayansa suna ba da haya a lokacin ma amma ga yanzu ga arziki kata-kata anguwa ɗin kata ka daga abin hawa sai ka rasa ganewa ma ana sayan mashin miliyan ɗaya da wani abu amma ga hinin kullum ƙaro yake ko wannan ba arziki ba ne ta kuma ga talauci a cikin mutane saboda allah ya cire albarkar arziki sakamakon me aikin da mutane suke aikatawa ga shi cikin ni'ima amma ya kasa ya gode wa allah ya ji ya ritse muri abin da allah ya bashi saboda saban da yake aikatawa to haga shi dan adam shine yake da ta goma shi a gurin ya dawo Allah ya bashi albarkoki a duniya ya bashi kuma aljanna a lahira shike da ta goma shi a gurin ya dawo Allah ya fushi da shi a duniya kuma ya sashi a jahannama a lahira saboda aikin sa na fata kuna ganewa to haga bangarori guda biyu ne da qadariya da jabariya dukkan su arna ne wayannan sun ce kwata-kwata babu kaddara wani kuma suka ce a komai ya faru a duniya kaddara ce shi ne ina saurara wani malami yana magana cewa mutum na daga cin kalaman rahin tauhidi ya gamu da wata asara ko tsautsayi ko hatsari ko cewa na ashe kaza ne faru suka dace wala ka Allah kaddara wala ka Allah ya so kuma gashi bala'i ne ya same shi ko wala ka Allah ya so ya ce a ba za ka taka Allah saboda mun shi Allah baya so musibar ta bawansa mumini ko to haka suke ta tafiya abubuwa tambaya ce haka menene wannan bari a gama karatu tambaya ki akan abin kasuwanci mata na saye da sayarwa ko ba matsala insha Allah to shine malike cewa to masu irin wannan yace falam annahu qadariyun min usul al-mu'tazila aidan yace na daga cikin usul na al-mu'tazila mu'tazilawa wanda duka sune ban kabar ka tafi za su je maka duk wanda ka ji a yau yana dariƙa kowace kala mu'tazilawa ne asalin kudirinsu da aƙidarsa mutazili ne ba jahame ne ko shi ne kuma ce maka ba ash'ari ne duk kusan abu ɗaya ne bambanci ne daga malam wane zuwa malam wane amma asalin usul ɗin jigonsu tushensu abu ɗaya ne shi ne mutazilanci ya ce suna cewa al'adalu wa huwa na fayul kadari su a gurin mutazilawa akwai wanda ke cewa al'adalu shi ne wai kore duk nau'in kaddara ba a cewa allah ya kaddara abu ba wani kaddarawa kawai abu ne yake faruwa by nature haka suke cewa su by nature yace li annahum yaquluna law atayna alqadra law ku law asbatna alqadra law safana Allah bil jawl suka ce ai dan muka ce in suka ce wai in aka ce Allah yana da kaddara to kenan za mu siffanta Allah da zalunci kenan in har ka ce akwai kaddara in ji su to kenan duk abin da zai faru a duniya ka ce kaddara ne to dan me yasa kuma za ka ga mutum haka kawai dan jinjiri ko yaro karami bai taba yin sabo ba ba haka bane bai yi sabon komai ba amma ga Allah an daura masa jinya ya ta shan wahala ya ta fama ko a bige shi da mashin ya karye ba wahala yake sha ba to suka ce dan kace to Allah ne ke kaddarawa kenan wai a gurin su kenan Allah ya zalunce shi kuna ganewa daga suka ce su babu wani kaddara haka don sun yi amfani da kwakwalwarsu ne kadai ba da nassun ƙur'ani ko na hadisi ba bisa karantarwar manzan Allah da kuma sahabbansa yace haisu innahu yu'azzibuhum suka ce tun da zaka ce idan ka ce ai akwai kaddara to yaya Allah kuma zai yiwa mutane azaba bayan shi ne ya kaddara musu dukkan wani abu da suka yi a duniya to daga so abun su wai kokarin a tsarkake Allah ne to kuma sai a ce babu kaddara ga baki daya kaga an saki layi ko ya ce ƙadi ƙaddarhu alaihim ya zaka ce Allah zai musu azaba ala shay'in akan wani abu da ƙadi ƙaddarhu alaihim da Allah ne ƙaddara musu domin su ba san me ƙaddara ba ba su fahimci abin yadda ya kamata ba ne ya ce fana lahum to sai mu ba su amsa mu ce Allahu lam yu'azzibuhum ala alƙadari sai mu ce Allah ba ya musu azaba bane a bisa kaddara da musu ko kaddarawa da musu abubuwa yace wa inna ma azabahum ala af'alihim Allah zai yi wa kafirai ne azaba da kuma mu'mine masu yin sabo musulmi za a musu azaba ne saboda me kalan ayyukansu aiki ne Allah ya ce karkai ya turo manzo Allah ya gargade su karkai sako zama kana kwanta a gida ga sakon manzon Allah an ce karkai ba haka bane kaji ka sani kuma sai ka je kai to aka maka hukuba zalunci aka maka kai ka sa kanka da kanka ai an kafa doka an yi shela kar a ga kowa a shekarun bayan da aka ce kar kowa ya kara hawa mashin dare da aka faɗi wannan dokar ko ba haka bane ko dole aka bi to sai ka kai kai kai kunnin uwar shegu sai ka dauko mashin kake ta yawo sai aka hada ka da yan sanda ko jami'an tsaro suka kama ka a jagun alkali amma hukunci a daure ka zalintar ka aka yi ai an hana an rubuta karar gashi nan da hausa da a da larabci da turanci cewa nan gurin kar a yi fakin ko ba ka bane sai kuma sai ka zo ka kai fakin ɗinka sai jami'in tsaro ya kama ka ya tafi da kai gurin mahukuntansu aka mahukunci aka taraka an zalunce ka an ce kar a yi kai kuma ka yi kuna ganewa to haka anan aikinka ne ya jaza maka abinda aka jaza ma na hukunci sakamakon me munin aikin da kai ne ka bijirewa dokar da suka shimfiɗa a tsarin zaman garinsu ko ƙasarsu to bare kuma ubangiji ya ce karkai kuma kayi kuma sai aka mako kuma rama an ce maka in aka yi kaza ga hukunci kaza ko to in aka mako ka hukunci menene zalunci a ciki so shi sa Allah baya yana musu azayun bayi azaba ne akan munin aikin su ba wai akan kaddara ba ce Allah ne kaddara mana ba haka bane Allah ya yauka a duniya sai turo maka duk abin da zai ja hankalinka zuwa ga kabi musulunci sai dai kai ne ka ki saboda kana ganin kana kan wata aqida ce da ka gada abun iyaye da kakanni ko kana ganin manyan malaman da kake tsammanin malaman Allah ne da su ka yadda wannan kuma ya ka maka sako daga baya cewa abin da kake kai ba daidai bane ga dalili ga nassi ga qur'ani ga hadisi sai ka buje ka ce ah to ya fi malam wani sunni ne har wannan ba hujja bace hujja shine yake ka bincika ka tantance tsakanin abin da su suka faɗa in suka yi magana suna ka dalili qur'ani da hadisi a kuma fahimtar magabata ko kuma kawai suna kawo kitabun ra'as ne to haka sai ka gane abin da zai mu zai azai da ayo bayi azaba shine munin aikin su yace wa ala kufrihim Allah zai musu azaba ne su bayi a bisa kafircin su wa shirkihim da kuma sun yi masa shirka ya saka shi ko lam yu'azzibahum li'annahu qaddara alaihim Allah ba zai musu azaba kawai dan Allah wai ya kaddara su zama kafare ba mazala ya hadisi karara cewa dukkan wanda ake haifa a duniya kullum mauludin ya ciko mauludu mai alal fitira ana haifarsa ne a fitira salima a tsari na musulunci cikakke duk wanda za a haifa a duniya inda mazala ce ana haifarsa ne a tsari na karɓar shirya tsarin da Allah ya bar shine zai karɓi hasken musulunci da za a mar bayani in ya fara wayo yace to amma fa abawaihi su iyayensa guda biyu yuhawidaihi sai su mai da shi ba yahudi dan yahudawa ka haifa ya tashi a gidansu ya gana yahudanci aka ta mara bayani da fara wayo akan yahudanci haka da tashi me da kidar me yahudanci ko a sai ya zanto iyayensa kiristoci ne suka ta koya masa ne kiristanci tun yana karami har da girma kiristanci ne kamar da kai kuma musulmi da zai tashi ya tashi a gidansu galibin abin da ka gada na addini kaga kana yi ka gansu ne ana yi a gidanku practical lokacin baka da ilimi akan cewa Allah ne ce a yi su ko daga baya ka fara wayo ka shiga islamiyya kake zuwa makaranta sai ake bayani abu kaza ga hujja akan cewa Allah ya ce ayi ga dalili ga dalili abu kaza manzo Allah ya ce ayi ga dalili ga dalili kaga da kana takalidi yanzu ka dawo ilimi ina fata kuna ganewa to amma a hadisin manzo Allah bai ce iyayen sa da shi musulmi ba domin dama an tsara shi akan ya karba harkar shari'ar musulunci ne Allah ya fiye hankalin da Allah ya masa to sai dai aikin iyayensa shi ya mai da shi ba yahudi sai ya girma kuma ya dauke hanyar yahudanci yana tafiya akan hanyar zai ci karo wata rana wani mara bayani akan musulunci amma sai ya bujiri ya ce a shi yana kan abin da ya gada na iyaye da kakanni da aka bai karbi wannan sabon sabon ba to wannan bujirin sabon da ya na musulunci wani ne sabon manzon Allah to sai Allah ya mar azaba saboda ya ki bin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane sai Allah ya faɗa Qur'ani cewa Allah baya yi wa mutane ukuba saukar musu azaba dan sun yi sabo haka kawai a har sai Allah ya turo musu annabi sai an turo musu malami ya musu bayani akan cewa abu kaza fa haram ne ga dalili ga dalili ga dalili ya ta karantarwa sai su ke dauka to sai Allah saukar da azaba kuma ta rika bin su kaman tsinkewar tarbishi ko ba ka Allah faɗa ba ya ce wa ma kunna mu'azzabina hatta naba'at rasula ba ma yi mutane azaba a saukar musu da jafa'i da bala'i sai an tura musu dan sako cewa abinda suke na kaza ba kyau ga abinda Allah ke so su kuma sai su bijire ganin cewa mai sakon da ya kawo yanzu shi karami ne akan su shi dan karamar kabila ne shi kaskantacce ne shi ba dan manyan mutane bane ko kuma ya kawo wani sabon abu da ya saba wa al'adarsu da ɗabi'unsu da halayensu su kuma su iya bi ba to daga nan ne kuma daga ga Allah na saukar musu da ukuba daya bayan daya kamar da muke shan wahala a yanzu ko na fata an gane ana ta karantar da al'umma ba dare ba rana a social media a ina ne ko ina ka bude wazi ake yanzu haka Allah ya tsara ai kuma ana ta yi ma mutane ba sa aiki kuma suna da ilimi ko duk wanda ka ritsa shi zai baka wani aya ya maka fasarta daidai yadda Allah ke so zai ma bayani akan wani hadisi daidai yadda manzo Allah karantar da shi amma baya aiki da shi ko ba zai aiki da shi ba in abe ta so sai ya ajiye hadisin ko ayar kamar da aka yi tirhu laka ka ajiye sai je aikata aikin jahiliya yana sane sai ka ce Allah ya gafurun haka suke faɗa ko na taɓa ku labarin wani aka ce ai kana yana yin kaza na kaza kai Allah da bar su da Allah to wasu suke wai su goge sunan Allah gafurun nace kamar ya yace ah to idan ba mu dan saki layi ba mun yi istighfari to ya zaka ce Allah gafurun ne kaga shi dan ya masa wata hudu ba ta banza kenan wai sai yayi sabo da gangan yana sane kuma daga bada zai tuba to amma yanzu ka san kaza ba ke kuma kana cikin yi sai ka mutu to ya kenan baka tuba ba ya ce mun danja ke ne to ne waɗanda ake gano a dama to ahi ne problem da ake bawa da shi to shi sa dole duk abin da ya same ka kai ne kake da ta goma shi abun samuwar abun mana kai ka fara abokin fo abun sai Allah kuma ya ci ka akan abun na fata an gane domin da Allah ga dama kawai sai ka gayo manzon Allah duk duwatsun da suke kasar Makka da Madina su zama duwatsun gwalagwalai da diamond ko kuma ma mu zama ba duk inda ya mika no dauki komai ya adu a ƙasa ya dauka sai zama gol kawai uzurin da ya kaso da shi ba haka bane amma haka ba haka Allah yi ba Allah ne turo ka dauki manzala fa daga Makka aka je ina Baitul Muqaddis daga zaka wuce saman bakwai saman saman bakwai kuma aka dawo a cikin abin da bai kai awa ɗaya ba duk aka gama wannan tafiyar kuma ya zo ba laƙuri shawa labari suka ce ga abin da ka ta'azzara ya ce ta kunkunga na suka ce to inda har ka je a yana kaga ayarin fatakin mu ce na gan su a daidai guri kaza sun yi sansani a guri kaza kuma a yadda na kalle su in dai ba sun samu matsala ba za su shigo maka a daidai lokaci kaza ga watan kaza kuma lokacin na yi suka shigo maka sallallahu alaihi wasallam mala tafi hijira ba mun kanta hijirar manzan Allah ba Allah bai turo malaka ɗauke shi kashe madina ba ko sai da aka bar shi mai yayi aiki aka gamu da wahalhalu aka gamu da kalubale aka shiga kogo aka ɓoye wajen kwana uku ba a je ko ina ba ana bayan gaba duk mun karanta ba to saboda me dan a koya maka cewa dukkan abu na addini sai ka yi aiki a kansa to tunda har manzo Allah sai da yayi ta yin ayyuka kai waye ka ce haka kawai babu kowane kalan aiki wai duk abin da ya faru ya kaddara ce mutum ya ji shi za ga duk wani masu faira-faira da masu hakika hakika suke cewa kuma ne yan hakika su a gurin su zina ba haram bace komai ma na sako su a gurin su ba haram bane sai su ce maka Allah ya kaddara shi yasa za a yi da Allah bai so ba za a yi ba kaga wannan arnanci ne hmm ya taba ba to haka sarari zai mutu ai ya zama shakiyin ciki ne ko to shi nake cewa Allah ne musu azaba ne akan ayyukansu yace inna ma yu'adhibum bi af'alihim Allah na bayi uquba ne saboda irin munin aikin su wa shirkihim da kuma shirkar su wa ma'asiyatuhum da kuma saban su wal jazaa'u ala me al a'dal ko ina al a'mal sakamako da ake samu a gurin ubangiji gurgurdan irin aikin ka ne shi yasa manzo Allah yake cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa su ayyuka a gurin Allah suna samun matsayi ne gwargwadon niyyar wanda ya aiki duk wanda ya aiki don neman yardar Allah kuma aka yi sa'a aikin umarnin Allah ne kuma ya aikin irin yadda manzan Allah ya ce a yi to sai Allah ba shi lada ko duk yadda kace ganin abu mai kyau ne kyakkyawan abu ne sai ka je ka yi da kyakkyawar niyya amma aka tambaye ka waye ya ce a yi ko baka da aya baka da hadisi ko to ba za ka samu lada ba sai ka ce maka kayi aiki dan Allah dan neman yardar Allah kuma aikin Allah ne sai ayi amma daga tashin aikin sai kai sabanin irin yadda manzon Allah ya karantar ayi sai ba za ka samu lada ba haka malamai suka faɗa wannan shine abin da mai risala alƙirawa ne Allah masa rahama yake faɗa yace Allah na karɓan aiki ne bisun abubuwa guda uku sai sun haɗa lokaci ɗaya ikhlasun niyya ko sannan zanto aikin da kake din umarnin Allah ne ko na manzon Allah sannan kuma ka zama almutaba'a ka bu manzon Allah yadda yace ayi aikin haka ka kwatanta kai to sai Allah karba ya baka lada ina fata an gane Allah ya samu dace to da haka dai Allah zai musu azaba ne yace shi sakamako yana faruwa ne ga dan adam gurgudan irin aikin sa walaysa alal qadari ba ana yin sakamako muna bisa kaddara yace fallahu lako nani la la yusibu ahadun li'annahu qaddara annahu yakunu mu'minan Allah ba zai ba mutum lada ba saboda Allah ya kaddara dan to musulmi ba zai samu lada ba dole sai yayi aiki idan wani zo ce kawai shi yanzu ya musulunta kuma aka ba shi faraga ta lokaci Allah ya raya shi bai kashe shi a take ba yana furta karmar shahada yanzu kuma sai ya rasu a yanzu haka zai samu aljanna insha Allah tunda an samu haka da dama daga cikin magabata kuma Allah ya tabbatar da haka amma yanzu yayi kalmar shahada yana zaune kamar yanzu ya musulunta haka dole sai ya sallama magariba a yanzu dole a koya mari sallama magariba sallah ba aiki bace to shikenan sai ya yin sallama magariba gashi ya ce musulmi ne shi baya sallah cewa za ku yi da shi in yi mutu baya sallah ba za a ja mara sallah ba ba za a binne ya makamtar musulmi ba haka malamai suka ce duk wanda ya ce ya yi imani shi baya shirka yana san Allah ya tabbatar da Allah da manzan Allah da kuma da komai amma baya sallah to za a samu takai ne guda biyu a kansa sa kira manyan malamai da alkali su zaunar da shi amar bayani amar bayani na musulunci da ayoyi da hadisai sai ce eh duka ya ji kuma ya yarda ko baya musu amma da shi ba zai sallah ba suka ce kawai wannan sai a je a marhaddi a kashe shi na fata an gane saboda ya ƙi wani abu da manzan Allah ya ce a yi na sallah ya ƙiye da ita sai a kashe shi bayan an yi tamar jawabai na tsawon lokaci sai a je a kashe shi to amma kashe shi yanzu dole za a bar shi a matsayin musulmi ne tunda ya yarda da sallah shi da yi ne ba zai yi ba so sai a je a samu waɗansu low profile tumar sallah je kawai su binne shi haka kawai yan gasu nan je haka ne haka suka ce amma sai gane ta shi kwata-kwata shi bai dama sai kai sallah ba kawai aihi musulunci shine idan kana kaunar Allah shine shauki wanda shine wani aqida ta irin ta dan faira irin ta yan aqiqa su a gurin su kawai kauna da so na Allah da manzon Allah shine komai addini zaka su abin da suka fi damuwa da shi shine waka da kida mutum ya zo rufe idan sa ta waka yana wai yana wai yaban Allah ko yaban manzon Allah a fadar sa fa wanda kuma a fadan ma duk abin da ke fada shirka yake fada galibi duk shirkoki ne wanda zai iya sa Allah girgiza ƙasa ba dan ma dai kawai ramar ta ubangiji ba ko kuma yana bawa wani daga cikin bayin Allah siffa ta ubangiji kai tsaye shi a gunsa to wannan shine addini zaka sallah ba ta da wani kima a idan sa shi yasa bai damu da ita ba ko shi kawai ya rike talbinsa yana wani abin da ya ga dama zai yi zai yi abin da yake so amma maganar sallah azumi zakka hajji kiyaye haram kiyaye halal ba ruwanki da wannan ai yana san Allah su ahbabu rasulullahi ne to haka zai fada to suka ce to wannan ba musulmi bane domin dole idan kana san Allah dole ka umarnin Allah in kana san manzon Allah kuma shi alamun san manzon Allah ma shine ka bi umarnin manzon Allah alƙali iya littafin a shafa Allah masa rahama abin da ya tabbatar a littafin sai ne ga cewa ai alamar san manzan Allah shine kana bin umar sunnar manzan Allah na fata an gane in ka ce ka kana san manzan Allah amma ko manka baka irin yin manzan Allah karantar to wannan batun ƙarya yake kawai ya faɗa da baki ne amma a aikinsa ba na manzan Allah yake ba abin da zana ya fi damuwa da shi a cikin duniya bayan tauhidi babu kamar sallah yake cewa a wani hadisi ma duk a duniya abinda aka saka min kaunarsu a raina shine ne annisa da ya aure don in kiyaye mutunci ko kuma ai hayayyafa ai zuriya wadib da kuma turare kanshi zalala san kanshi sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ilat qurratu aini fi salah amma abin da yake kwantar min da hankali in yi murna in yi nishadi in ji daɗi a duniya shine a cikin sallar Allah ta kawo sallallahu alaihi wasallam sai kuma wani zoce shi yanzu sallah ce ba zai yi ba amma su ne ahbab rasulullah yana kaunar Allah yana kaunar manzo Allah kullun sai kida to kaga ya shiga wani layi na musifa Allah tsare imanin eh to Allah kiyaye yace wali ina ne yace li annu qadara alayhi fil almasiya hatta ina ne wala yu'adhibu ahadan bi mujarrad annahu qadara alayhi fil almasiya yace kuma shi ubangiji baya yiwo mutun azaba ko kawai dan ya ce wai Allah ne kaddara dan to shi ba ba musulmi bane wannan ba hujja bane ai da Allah ya so da mun zama musulmi a ba haka bane wannan Allah abin da yake so shine a zama musulmi abin manzon Allah a shiga aljanna shi yasa turo annabawa ya turo malamai suke ta aiki irin annabawa malaman sunna kullum muna ta karantawa game da tarihin su menene hadafin su su karantar da kai biyu ibn manzon Allah yi wa Allah da'a yi wa manzon Allah da'a a kiyaye karka ba hanyar shedan da bata wannan shine karantar malamin sunna ba shi ka ba sadaka ba ba shi ka girmama shi ba a'a ka zo ka bi manzon Allah ka tsira ko ba shi bane manufar malamin sunna a zo a yi karatu kowa ya sami ilimi ya bauta wa Allah bisa haske ba bisa rudani ba ka rinka ji cewa kai Allah ya yanta ka kana da alaka kai tsaye da kai da ubangiji za ka yi roki Allah za ka roki Allah dukkan damuwar kuma zai yaye maka kuma yana jinka a koya maka matakan da ake bi ka roki Allah karba maka ka rika ji cewa ko me ka shiga a duniya kana da alaka da ubangiji zaka ce ya Allah ka yaye mini wannan halin da yake ciki wannan shine sunna ko amma da ba sunna ba nuna maka suke matsayi da girma na waɗansu mutane daban kullum kana wa'ancan mutanen bauta da hidima in sun mutu ma ka ci gaba da bautar 'ya'yansu da kuma jikokinsu helan tuyo abin kamar wani mulkin gargajiya ne ko shi ya mutu fa amma dole waɗansu shi ne zai zama kalifansa dole ne labudda min haza tare da cewa a cikin almajiransa a kowanne abokin hitin suna ƙanana ne sun ji kuma tare suka yi karatu da ya kamata shi a bashi a kalifanci ko ta ba za a bashi ba don kudi yake ne ba sai ga yaron kawai shi kenan ba karatun yayi bayar da uban nashi amma tun da an ce shi ne kalifan wani sai a nada mar alkyabba a bashi katar rawani ya so tarbi kala kala ya rika shi abin da ran sai gada ba sai ta ba ku abin da yake so ko a tamar hidima kuna bai sadaka yana tara abin da yake so so a sunna babu wannan a karantar da kai cewa kai din tun da ka ce ka yi imani to kana da alaƙa kyakkyawa abin ubangiji duk abin da ka shiga a duniya roƙi Allah zai amsa ma tun da kai musulmi ne ya ce wala yi azibu hadin kuma shi Allah baya azabtar da kowa daga cikin bayansa annahu qaddara alaihi fi idal ma'asiya cewa wai Allah ne ya kaddara masa yin sabo Allah baya yin haka Allah baya kaddara mutum yin sabo Allah ya faɗa maka ma duk aka ce malamai suka ce na tafsiri duk abin da kaza laka labaran manya-manyan arnan duniya samudawa adawa fir'auna wane ne an mutanen annabi lutu mutanen annabi nuhu mutanen kaza kaza kaza da bala'in da aka saukar musu duk an kawo mana ne mu al'ummar manzon Allah dan mu ji cewa me yasa aka yi mutanen adawa wannan narkon azabar saboda ne sun saba wa manzansu haka ne to mu ma kar mu saba manzanmu me yasa Allah ya halakar da adawa da samudawa sun kibin umarnin manzansu manzansu sun karya umarnin manzansu sun yi sabo wa Allah sai Allah sauka musu da tsawa da kuma iska ta karya su me yasa aka halakar da fir'auna da mutanensa saboda ga abin da suka da annabi Musa sun kibin umarnin annabi Musa sun ma yunkurin kashe shi da shi mabiyansa sai Allah ya tsirtar da shi su kuma ya halaka su a cikin ruwa suka halaka ga baki da to ashe kai ma yanzu idan ka kibin malaman sunna ka kibin umarnin manzon Allah sun ce maka ga sunnar manzon Allah ga littafi kaza ka je ka duba sai kake kareta su kake adawa da su kake yakar su to fa Allah zai maka kwatankwatan abin da ka wa'anta duk abin da kaga Allah ya ka Qur'ani na tarihin arna don haka Allah ke kawo shi ba kawai dan ka ji labari ka ji dadi wani ka ji kai ai da ne akai arna to har gobe duk wanda ya bijirewa sabon ubangiji da sabon annabi yana sane to sai Allah masa azaba mun karanta da Qur'ani abin da farakin Uhud ko me ya jawo aka samu nasara akan mu'minai kusan mutum 70 suka yi shahada aka je kuma da yawa rauni a yakin Uhud wanda har manzo Allah kansa an ji raunuka manya manya a jikinsa saboda ne aka samu wannan shine sun karya umarnin manzo Allah guda ɗaya tak kuma ba a bisa ganganci ba fa sun yi ne a bisa ne sabanin fahimta amma sai Allah ladabtar da su don a koya wa 'yan baya su gane manzan Allah fa na musamman ne a gun Allah ba a sa'amar fa samu zaman lafiya a duniya in ka ibin abin da ya kawo to ka gamu da bala'i na fata ana ganewa to Allah tsare imanin ya ce ina miki ya ce hatta ya falal ma'asiya har mutum ya aikata duk abin sunan ya aikata abin da gara ma na sabo wa ya fa'alu sababul azab to in ya aikata wannan abin sabon to shine ya aikata abin da zai jawo masa azaba idan Allah ya ce kar ku yi kaza ya tabbata a sunna cewa idan zina ta yada a cikin mutane ko ta yadu ta zama ruwan dare to na al'umar za su kamsu da annoba ta cututtuka da talauci idan ana tauye mudu a wani society na mutane za su sami mai kamfan ruwan sama idan ana cin riba Allah zai mutu kaza haka duka ayyuka ne munan da Allah baya so mazala kuma ya bayyana mutane ke dai kadan cikin ko kadan cikin ku a cikin talauci jinyoyi mace-mace a kai mutum asibiti a yi ta gwaji a ce ba a ma gano mai kada musu ba ba na yi ba suka ce to wannan abin galibi yana da alaka da sabon Allah dana daga cikin rahama ta ubangiji mutum yana jinya kuma je a ce ai jinya kaza ce kuma ga maganin haka akwai sauki a ci to amma komai ai an yi kaza a ta fama mai jinya ya gaji shi mara lafiyan ma ya gaji haka duka na azaba ce kuma sabo da kin bin umarnin mu shi ke jaza al'umma ire-iren wannan abu shi sa a gurin malaman suna suna ganin halin da muke tsinci kama arewacin najeriya yana faruwa ne sakamakon munin ayyukan da muke aikatawa ko? shi ne ku talauci kamfan rayuwa ɗaga nike aiki kai ta aiki kai ta fama ka samu kuɗi mai yawa ka je siyan kayan abinci ya kasa ɗan kaɗan da kuɗin saboda kuɗin ya lalace an cire albarka a cikinsa wannan ba bala'i ba ne ai azaba shi ai in ka tana shekara uku idan kake sayan kaya da yanzu suka ji wani haushi yana nema ya kama ka amma me yake jaza wani abu a irin suna shine sabo ne ke jaza hukuba da shiga kamfa da shiga matsaloli a rayuwa da muke fatan Allah ya sa mu gyara halayenmu kuma Allah ya yaye mana wannan musifu ya ba mu lafiya da zama lafiya da cigaban arziki yace ko nani wasawabu wal'azabu haka ne ko ya ce da da al'asawab lada wal'iƙaf da kuma azaba sakamako mai kyau na aljanna da sa'ada a duniya da kuma samun hukuba talauci kuncin rayuwa a duniya da kuma gamuwa da kunci a ran tashin kiyama Allah kiyaye mu yace to su waɗannan abubuwa guda biyun fa ko na ne ya ce eh eh malutsani bi af'alil ibadi suna ratayuwa ne akan aikin bayi duk wanda yake bin Allah a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya alƙawarin cewa falanuhiyannahu hayatan tayyiba ko baka Allah ya faɗa ba a wata aya yake cewa am hasibal ladina saru sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa matahum sa'a ma yahkumun yanzu masu aikin sabo suna daukan cewa za mu saka su zanto daidai da wanda yake imani yake kiyaye sabo baya yi yake bin Allah da manzon Allah sai kuma su rayuwa iri daya komai su iri daya yace ai wannan abin sun yi mummunan hukunci ma ji ubangiji ko shi ya kiyaye dokokin Allah baya yin sabo duk abin da ya san Allah ya hana manzala ya hana ya kiyaye abin da Allah ya ce ayi manzala ya ce ayi yana aikata ya karfin sa kuma sai Allah ya muku rayuwa da wanda yake dan tamore dan harbe ta mati halal yake haram yake babu maganar kiyaye dokokin ubangiji Allah ba zai ba sai kaga ubangiji zai ba wancan mai ta'amma tarin kuɗi ka san mu aljanna mun dauka cewa kuɗi shine jin daɗi shi yasa muke shan mukar wahala yanzu ai shi kuma kuɗi ba yawa da jin daɗin rayuwa babu alaka tsakanin kuɗi da jin daɗin rayuwa bin Allah da kiyaye dokokin Allah ke sa Allah ya sa maka albarka a rayuwa farko shine sai Allah ya saka maka nutsuwa a zuciya wanda fa kowanne abu kuma dadi a cikin duniya gaba ki daya ka rika jin kai baka da matsala duk abin da yake warka da kai bai tara maka hankali ba dan abin da ka samu zaka gode wa Allah kuma sai ka cikin kaddarar ubangiji dan abin da ka samu ya isa ka karayi da shi zaka ci abinci zaka yi sutura za ka sha magani sai ka gama masifu manya-manya sai Allah ya cire a cikin zuri'arka kaga an yi shekara guda babu wata mummunar jinya a cikin zuri'arka gaba ki daya an yi shekara guda babu wata ukuba ta kakani kayi da aka fuskanta cikin zuri'arka shekara guda baka taɓa kwana baka yi bacci ba saboda bakin ciki ko to akwai abin da fa ne ma cikin tarihi a duniya wani fa ga arzikin ga mulki amma dole dole sai ya sha kwaya zai bace dole sai an masa allurori zai bace cin ana masa guda daya a koma guda biyu a koma guda uku a koma ba adadi ma kawai a canja wannan a canja wannan har ga zama dan marisa bacci ma sai ya siyo tukunna kai kuma yanzu da zaka ki hingida kai kade ba wanda yake ma magana yanzu zaka yi bacci kan saboda haga alamu ne aina ni'ima kisa Allah masaiwa yake gaya wa sahabbai a cikin yakin Uhud a yakin Badar da aka tafi ai suna cikin tsoron firgici kawai Allah saukar masa mara gangadi da bacci tun da gana bacci ya samu nutsuwa ne ko ba shi da wani tashin hankali galibi so abu da yawa Allah zai maka ne idan kana bin Allah kana bin manzon Allah sau da kafa sai Allah saka maka nutsuwa ana ganin ki an san kana cikin nutsuwa amma ga wani a ganin fuskar sa ba san ba nutsuwa yake ba ga tarin kuɗi kamar masifa ma ba da nutsuwa kuma ko ba kun da yake cewa ma me kudin masifa bane amma Allah bai hana shi mata da zai aure zauna da ita to wannan ba bala'i bane to ina za a je da kudin kenan duk ba wanda babu ba wanda babu to shi yasa bin Allah shi ke sa a samu nutsuwa a zuciya kaga duk abin da ta so kai ba ta da maka hankali yanzu wani mai kudin ya samu kuɗi a yau ɗin nan amma kullum gaban yana faɗuwa za a ce masa ai ya siyo wani kaya kuma gashi ya siyar zai je su gobe tana kuma ta ƙara kuɗi riba ya ci amma ya cin bakin ciki da damuwa haka na dai azaba ce ai duk wannan musiba ce ta kuma abin da ya ka kawai Allah tsare imanin shi ne malaka cewa anan da samun lada da jin daɗi da kuma gamuwa da ukuba da azaba da kuncin rayuwa yace suna da alaka ne da aikin dan adam iya aikinka iya matsayin da zaka samu na lada ko kuma na zunubi na lada da aljanna ko na azaba da wuta Allah tsare mu gurgudan aikin mutum gurgudan samun matsayinsa a lahira yace ko yace walaisa moko manudani bil qadari da lada da zunubi da jin dadi da kuma ukuba ba su da alaka da kaddara yace abadan har abada kawai kai ne za ka nema kanka wannan hanyar idan ka bi ta ana gamuwa da kaza da kaza da kaza na alkhairai wannan hanyar idan ka bi ta ana gamuwa da kaza da kaza na bala'i da masifa sai Allah barka tsakiya to kaga an gama maka komai ai yanzu duk wanda ka zaba kanka kai ne ka zaba ba Allah bane zaka sai kai shi kuna gane abin da ake nufi suka ce mu karanta ubangiji ke cewa hal ata alal insani hin min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ba an yi wani lokaci ba a can baya da dan adam kwata kwata babu shi babu labarin sa bare a fade shi ma ko ba a yi lokacin ba shekaru da suka wuce kaza kaza babu baka nan baka san babu labarin ka ma ba ma kai ba baba da maman ma duk su ma ba sa nan to na maganar mutum kuma babu shi to amma bisa kaddara ta ubangiji sai Allah ya kaddara aka zo aka yi aure aka yi kaza aka haife ka ka fito yanzu ga kana ita to ubangiji sai faɗa mana cewa ko shi Allah shine ya halitta dan adam ya fito da shi ba abin da ka sani ya tsara halittar ka ko yace faza Allahu sami'an basira faza Allahu sami'an basira muke wani mutum yau da gobe an haife ina ɗan tayi a ciki ciki wata ɗaya har ya isa aihuwa yanzu gashi an haife shi gashi a hannu gashi kaza ba abin da ya sani a duniya gashi a duniyar fa ana renan sa ba abin da ya sani a duniya in ka aje shi ko juyi ba zai iya yi ba jariri yanzu ka ji jariri sabon aihuwa motsi ba ba zai iya juya kansa ba sai dai kuka yayi ihu a zuwa daga shi a juya shi a bashi ruwa a bashi magani a bashi nono a yi kaza kaza duk ta rayuwa a wannan ita sai na yana nan faja'allahu sami'an basira sai muka sanya hidanto yanzu ya zama gashi mutum mai hankali yana ji yana gani yana da ilimi yana da basira duka wani ba na Allah bane baka sai to inna hadainahu sabila sai Musa Allah muka nuna masa hanyoyi guda biyu imma shakiran wa imma kafura ko ya bi wannan hanyar ya gode ni'imar da Allah ya mara kuma Allah zai kara masa nan gaba wa in ma kafura ko kuma kafar wa Allah ya bi hanyar da Allah ta karabi shi kuma ce sai an bin kuma himan dan adam kamar sallah yake ga maka cewa inna atina lizalimina salasila wa aglalan wa sa'ira to baka sani mun yi tattali wa azzalimai wanda ya bi hanyar da ba ta Allah ba mun yi musaradin ne salasila wa aglalan maruruwa da ukumi wa sa'ira da wutar sa'ira kaga na Allah sai barkai baka zabi ko ka bi hanyar da Allah yake so yace abi kuma samu aljanna a samu daraja ko ka ki ka bi hanyar da Allah yace kar abi ka kafircewa Allah to amma ka sani fa ga ukuba ga azaba ga bala'i sallah barka tsakiyar duniya saka turo kuma annabi maka bayani aka turo maka malamai suka maka bayani da yaranka da kake ji ko ne irin yare ne a duniya an turo maka an malami ya ma bayanin sakon manzon Allah a cikin yaranka yanzu kai ne sai ka zaɓi inda ka gya huma da dai ko ka zaɓi hanyar da Allah ya kirta annabawa ka rabota ko ka bi hanyar da Allah ya cikar abi ka gamu da ukuba haka anan ai ba Allah bane ya zaɓi saka kuma kai ka zaɓa kanka ke sa bin da kai na hanyar annabawan to sai Allah ya gode ma sai ya ƙara ma sai baka darajoji a duniya da lahira kin bin hanyar annabawa salaki cewa ne duk wanda aka turo masa hanyoyinmu na addininmu ya ji ya ƙibi me zai samu gamu da shi ya ce zai gamu da rayuwa mai kunci kafin kuma lahira gamu da ukuba da bala'i ka kalli yanzu duk wanda ba kan hanyar musulunci in ka zira mar ido ai ba jin daɗi baya morewa galibi muna ɗaukan cewa turawa sun ci gaba suna da ƙere-ƙere suna da ci gaba ƙasarsu akwai daɗi akwai adalci akwai kaza akwai kaza galibi fa ganin kitsa ake rogo wallahi galibi in ka kare bature kallo wanda baka musulunci wallahi abin tausayi ne shi kai yanzu duk abin da zai dame ka a duniya ka daren ka baci kana da magani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka faɗi kalma ce ɗaya ko biyu sai kaga Allah ya yi maka damuwar shi kuma in ya gama da bakin ciki to sai dai ɗayan biyu ko ya je ya sha kayan maye wadan ya je ya manta abin wani kuma gaskiya sai ya shaƙi koken ko je allura ko je sha ta kwaya wai zan to ya manta abu daga da tafi otal gurin mata a yi ta kitsa wajen ya manta komai kuma zai je ya gama ya gama ya gama ya gama amma da ji gaba ɗaya har yanzu bai huce wannan bakin cikin ba yasa ƙarshe sai ya harbe kansa ana samun gurin tura da yawa ba adadi akwai ƙasa mar ta halatta cewa ɗan ƙasa in ya gaji da rayuwa idan shi asibiti an ware na musamman ya kashe kanshi da kansa ta je zauna a yi bayani shi ya gaji da rayuwa ne yana so ya mutu ga likitoci an ajiye su su ce tumi hana kai mutu ta shi kawai ya gaji ne saboda ka yancinsa na ɗan adam yanzu baya so ya rayu sai su ba shi turce ya kake so ka mutu a baka kwaya ka sha ko a maka allura ko ya kake so amma sai zaɓa kansa hanga da ya kamata ya mutu kuma sai ji sai mutu shi kenan kaga me ja zama sauran masifar arnanci ne saboda ba shi da wani abu da yake wanke mar zuciyarsa yasa suka ce ubangiji ya dan adam a tsari guda biyu gangar jiki da kuma ruhi gangar jiki sai Allah sa za ta samu rayuwa ne ta hanyar mai cin abinci mai kyau shan abin sha mai kyau samun iska mai kyau da wanka da tsafta da kaza da kaza ba haka bane shi kuma ruhi fa wahayin sama ne ke gyara shi shine sakon manzon Allah zaka ko a cikin musulmi wanda baya bin sunna inda kai ka san me rayuwa wallahi ka kura mai idan ka a cikin dimo yake ya zo ya tara gashi yaro karami din shekara 20 da ya tara wani uban gashi ko ba ka bane ya saka zobe guda biyar a yatsinsa kaje haukaci ya dauko wani hirami duk zafin da ake a duniya ya buga a jikinsa wani ma zai je amar shamfu a taji gashin kamar dan daudu wanda mu al'adar mu da muka gada ta kasar nan wanda yake haka mai sunansa dan daudu ne ko kana gani kasa a cikin firgice yake bai san inda sa kanshi ba dan a dima yake rayuwa kowa ya gani ya sayyadi ne a gunsa yana ganin ka ya sayyadi shi ma yake masa ya sayyadi to kaga an hauka take babu hankali a ciki wani kuma ya dauko hoton wani ya maka a rigarsa da kudiri a rangi cewa zaman hoton a jikinsa zai kare shi daga gamuwa da masifa kuma zai saukar mar da alheri ba shi bane kudirin haka asalin kafirci kenan ya rabu da ubangiji daga baka daya ba ne sai shehu kowa da kaza ba killa zai kira ba in yi nisa sai kaga shi kansa yana nuna cewa shi ma kansa Allah ne to akwai rashin hankalin da ke wannan musifar ba haidin tsoya ce amma ka samu saurayin ahalin sunna shi komansa akan basira yake yana tafiya akan daidai duk abin da yana tare cewa me manzon Allah ya ce ayi da kuma kudiri a rangi cewa yana bin umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zaka ba ta da hankalinsa ya rike wani tarbi kullum ba ka raba shi da shi ba yana yawo da shi wa saka ta haka duka wannan babu nutsuwa a ciki kuma ga hatta malamin da ya kai girman malinta kowace iri ce in dai ba da sunna bane za ga abubuwansa wallahi babu kwarjini a ciki za ga maganganunsa gaba da imuwa yake kyau da bulin bituwa in dai kai ɗalibin ilimi ne za ga da kawai shirme ke bugawa yanzu wancan mutumin da ke tawa wannan hayane da shirme da sokancin yanzu ne shine malinta yanzu wani abu a tara mutane a ta faɗan wani shirme to ina ilimi me ake karanta mutane kenan sai a ta ihu ba a ce maka Allah ya ce ba ba a ce maka manzalla ya ce ba ka shiga damuwa ga matsala za ka yi kaza manzalla cewa ya yi kaza komai a ce maka manzan Allah ya ce kaza su babu wani fa'urin su ba ya ta kawo maka maganganun waɗansu mutane kamar kai Allah tsare imanin Allah tsare imanin to da aka dake cewa walai sa muqaddina ne yace fa idara ta man yaqulu fulanun jabariyun in ka gani cewa ai wani jabariyun ne falam annahu mu'taziliyun to shi din mu'tazila ne ma'ana shi yana kore kaddara ne daga idan ka ce ka faɗi wani abu da kaddara ta ba wani kaddara ai duk abin da yake faruwa a duniya kawai yana faruwa ne haka kawai dan dole ya faru daga shi ba maganar kaddara a gurin su ina fata an gane yace li annal mu'tazila yaquluna al insanu kurrun yakhluqu fi nafsihi suke cewa su mutazilawa wai dan adam inci Allah ya bashi shi da kansa ne yake kirkira wa kansa yake halitta wa kansa duk abin da zai yi zaka duk abin da yake tafi akan abubuwan rayuwa kawai mutum shi da karan kansa ne ya yi wa kansa abin da ya dace da kansa ba maganar ka ce akwai wani abu da yake cewa kaddara ta man ka da layin musulunci akwai abin da yake cewa kaddara ko zan rage cewa daga cikin sharɗan imani guda shida wa yu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara mai dadi da marar dadi to menene kaddara ko shine abinda dan adam yayi iyayensa in abu ne da baka so ya faru da kai to kawo matakan kare faru da kai ko baka bane karka game da abin dukkan matakansa amma saboda Allah nuna maka shine Allah kuma ya kaddaro haka sai ya faru sai abin yazo ya faru ta ce maka me wannan kaddara ce abu ne da ake kake so ka same shi kana so ka sami ilimi malamai suka ce abin da ke sa sami ilimi abuwa ne guda shida ko zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulgatun wa irshadu ustazun wa tuli zamanin duk ka bi wannan abu guda shida ka yi ta fama kuma ka nace kuma ka daɗe kana yi ba baka sami ilimi ba saka ce ko haka Allah kaddara mu ko kowa ne aka kaddara sa zama malami ba zai zama malami haka Allah ga dama kaga kai matakin da ake yi a nemi abu amma Allah da bai kaddaro ka zama kaza a abun ba sai Allah barka iya dan wani matsayi kaza ta wannan kaddara ce kuna ganewa amma haka kawai kawai kai zaman ka baka kowane irin hoɓɓasa suka ce bari launa kai abin da Allah kaddara mun shikenan aiwa ma qadarullah haka kadari haka suke fada saboda bai san fasarar ayar ba ko sabai suka sami zan so ya manzo Allah in dai komai akan kaddara Allah ya riga ya tunda ya duniya tun kan ma ai kowa an san yan wuta an san yan aljanna to dan me zamu rinka yin aiki mi sallah mi azumi mu tafi jihadi mi kaza ai mi zaman mu kawai kawai abin da Allah kaddaro mana sai same mu shikenan zana ce a fa kullun muyassarun lima kulika lahu kowanne a cikin bayan Allah to Allah yana hore masa abinda Allah ya kaddara mana asalin sa idan kai Allah kaddaro mutumin aljanna ne zaka ga duk aikin aljanna kai baya maka wahala amma dai sai kai aikin na fatan ka ne sai kai aikin duk aikin aljanna kai baya maka wahala yanzu gashi ana karatu yanzu waɗansu suna bakin kasuwa an rufe shago fa ya rufe shago bai tafi gida ba ba zai je makaranta ba yana zaune a bakin kasuwar me suke yi hira hiran me hululu marar ma'ana wanda ba ta da amfani a addininsa ba ta kuma da amfani a rayuwarsa wani kuma an tashi a kasuwa bai tafi gidan ba ko ya tafi gida ya shige ɗakinsa shi kwamaran ne sai ya ɗauko wayarsa sai ya buɗe data ya ƙura mata ido kusan awa ɗaya da muke wannan karatun shi kawai wayarsa yake dubawa ba karatun addini yake ba ba binciken ilimi yake don ya bunƙasa wata duniyarsa ba kawai kallon shirme yake ya kalli wannan ya kalli labarin ƙarya ya yi sharing ko ya lakin ko ya kwamen ya kalli batsa ya kalli waye haka haka haka haka har a kisa ira isha tukunni sai fito sai zo sallah wani ke wani kuma yana ta kallon ma har aisha ma bai sani ba kai kuma ba kai ka je kai kana so ka zo ka makaranta ka zauna ko ba ka gane karatun zaman da kai mala'iku suna maka addu'a zaka samu nutsuwa a ranka Allah ya alƙawari yanzu kuma zai ambace ka a cikin taron mala'iku a saman sama bakwai ko da wani da wani da wani bayina ne ku shaida ya kuma laku na gafarta musu me kake nema ta duniya ba dama karshen duk abin da muke nema kenan ko to kaga kai da Allah kaddara ma ka kama hanyar samun alkhairi kai ka zo makaranta baya maka wahala amma wani fa yana so ya zo a ransa amma ya kasa zuwa to me yake ba magariba shi dai ba kasuwanci yake ba ko kana kasuwa yanzu an bude kasuwar ai ba a tsinki tsakanin magariba da isha a kasar musulmi a dai mu nan arewa ba san can kudu kudu ba domin lokacin da kawai za a yi shuru kowa je shirya mai kaza ya shi kaza mai cin abinci mai yawo mai hutu haka dai kafin kuma an jima faro a ci gaba da hadadar kasuwancin ma za a ci gaba dai sama ba zai zo karanta ba kuma bai tafi ɗaukar ilimi na addini ba ko ba zai tafi gurin wani abu da mori duniyarsa ba kawai shirme yake karanta kansa to haga fa kullun muyassarun lima kulika lahu kowa daga cikin bayan Allah Allah yana hore masa yana sahale masa abinda Allah ya masa na destiny din sa na kaddararsa ko ana kunce an fara sanyin nan kana ji a kiran sallah karfe 4 da wani abu ka tashi ka yunkura ka yi alwala ka bude gida ka fito masallaci ko ba ka bane ka zo ka jira ayi sallah sai ka ji daɗi a ranka saboda kai Allah ya sahale maka baka ganin aikin wahala ne wani ba ba ruwan sama wani wani wani yake ce mun wai shi fai da gaji an ce qad qamatu sala ya ce ko sai ƙara da muyafin sa wai ya san ya makara da bakin sa ke ban labari ya ce shi da gaji an ce qad qamatu a ayyo ya makara kai ƙara da muyafi to haka sai wani sallah sai ko san da ya tashi yanzu kai idan in aka cewa an yi waye gari ka wata irin makara kana farkawa an ce assalamu alaikum kaga wani bakin ciki ya kama ka kaji ko har ka wani ka cikin bakin ciki saboda ne take dukin wata asara kai tare da cewa fa ba laifin ka bane tunda ka kwanta a ƙa'idin da ka saba kwanciya amma sai Allah kaddara maka a yau din nan ba za ka samu sallar a cikin jami'i ba amma duk da haka kuma za ka yi alwala a gidan naka kuma ka fita masallacin duk da haka ko da an gama sallama zaka domin gun na kudin kai sallaka kaɗe ɗin ai wani ba zai iya ba wani ba to ka gani so shine to ne yake cewa kaddara kayi iyayenka kayi tufafutuka akan karka samu abun ya samu zara ke cewa a wani tarihin da muke ta kawo ko da yaushe hadisin abu hurera da yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa habba ila Allah din nan ko ai mun ta karanta hadisi to idan kai ta fafutuka akan neman abin da yake na alkhairi din zan sai maka ma wala ta'ajjaz karka sare ko to kaga sai ce to idan ka gama kokarin ka sai kuma karshe abin da ya fito ya faru sai ga ba abin da ka so ka samu bane to sai ka ce masha Allahu fa'ala sai ka ce haka Allah ya so haka Allah kaddara mu ne domin kai kokarin ka samu amma da yake Allah bai kaddara ka samu ba a yanzu to sai baka wani adadi to sai ka gode masa ka tsaya a haka karka ce law anni fa'altu kaza la kana kaza wa kaza ai inda nayi kaza da nan samu kaza to karka faɗa haka sai ka barwa Allah ikonsa domin kai duk abin da kai zaka yi to amma me dole ka barwa kuma Allah ikonsa wannan shine musulunci to su agun su babu wannan yace falanahum mutadallin li anna mutadallin yaquluna al insanu hurrun يخلق في نفسه وليس مقدر عليه شيء ويقولون كما سنا cewa هو الذي فعل هذا بدون ان يقدره الله عليه suka ce dan adam kawai shi yake yin komai ba Allah bane ta kaddara masa su su ne kadariya su ne mu'tazilawa kuma su kawai komai suka ce kai kai kai kayanka ba wani cewa Allah ne kaddara maka ko yau yace wai sifuna man qala innal af'ala al ibadi bi qadari llahi annahu jabariyun kuma suna kwatanta cewa duk wanda yake cewa ma ai a cikin ayyuka da ake faruwa akwai kaddara ta ubangiji yace a to wannan shi jabariyun ne ma'ana wai yana siffantawa cewa Allah na da hannu a cikin aikin bayi yace qauluhu li anna hadhihi al asma eh mukana ana to ai babu laifi saboda maganganu ne na aƙida su suna buƙatar a yi bayani a kansu na fata an gane to sai a ɗaya kan ba laifi ba ne daidai ne ita kuma tambayan da wani ya aiko daga cikin mutane ce assalamu alaikum ko malam tambaya akan ne ne eh to ai cewa shi tambaya akan ba ka da kaya a kasuwa kenan ko ba ka da kaya sai aka tambaya sai ka ce kuɗin kayan kaza sai ka amso ko a wani a wani waje sai ka saida kai ne ka ci riba to ya halatta haka ko kuwa mutum ne dan kasuwa ne aka zo hagun zaka ce masa akwai abu kaza sai ce eh akwai kuma shi agun ba shi ko sai ce musu misali aka zo aka ce maka kana da taliya muke so in kai dan sai da taliya ne ko eh wace kala a yi kala kaza suka ce dubu ashirin ce ko dubu goma ce hitu a kamun ba ka da shagonka sai ka je ka karɓa gun wani sai baka farashi a kan misali dubu sha tara ko da ɗari biyar ko tara sai ka zo ka sai da wani ko dubu ashirin to haka ya halatta to malamai sun yi magana a kaka idan nau'in sana'ar ka ne kuma kana da alaƙa da masu sai da kayan kuna ganewa sana'ar ka ce dama kai tunda an zo an tambaye ki abu ko kuma kana da alaka da masu kayan masu alaka da harkar ka san haka da inda baka san ma kayan ba ai ba za ka yi ba ka san ma fara'in sa kuma ka san cewa agun wani kaza shine dilan kaza zai iya ban farashi kaza da ka saka ƙara kaza to nan tafiyar da kai ka je ka karɓo kayan ba ake kai ba ka kawo masa ya zo ya baka riba suka ce wannan babu laifi ya halatta in kuma ba harkar ka bace gaba daya ya zo ce maka ka ce me kake nema ne ce wallahi nema nake in siya shadda kala kaza ko agogo nake nema kala kaza ce to kai baka san goma ce wallahi na ta yawa ban gane su da faga zauna ana zan jan karɓo maka ko suka ce to anan kuma sai kamar jawabi zan je in karɓo kayan to ha karɓo kaya kala biyu ne ko mai kayan ya san ka sai baka kayan ka tafi da baka baka ko sisi ba saboda ya san ka kuna ganewa sai ka zo ka sai da ce noga ne farahi kaman farahin sari ni kuma zan je in sayar in samu wani abu kamar bayani tallan kayan ka zan je in aka siya zan ƙara kuɗi in kama kayan kuɗinka in riƙe riba ta sai ya baka farashi ta to kawo dubu goma sha tara ka karɓi na bar ma sha tara ya kuma ka ƙara wani abu sai ka daga ta to gashi nan nawa zai ce kawo ashirin da biyar a abin siya ba amur rigi ya sa dubu ashirin ka samu nawa naira dubu ɗaya ko suka ce eh suka ce anan ba ya halatta abin da yake haram shine ka karɓi kuɗin mutum yana neman abu kai da ka dogon da kama ne ba kudin kayan ba sai ta sai ka kawo mai kudi sai ka zo ka ce masa kai ka ji ka tambaya an ta maka dubu goma ya tara za a baka farashi ka sai da shi ashirin sai ka kuma ka zo ka ce masa to na gano shi amma dubu ahirin ne an kya baka kayan saboda ba a san ka ba saboda ba a da kai ba sai ka kawo mai kudi sai kuma baka da kudi sai ka karɓi kuɗin shi shi ne siyan kayan da kuɗin shi ka karɓa kuma ka je ka siya kayan dubu sha tara kuma ka cire naira ɗaya dubu ɗaya ka zo ka ta wannan kuma ka ci haram suka ce hujja anan shine manzala ya aiki wani sahabi ya ce je ka siyo mini lago ko taure amma dai mu ce rago saboda ayyana a cikin dabba ba mai darajar rago ko a ko manzala ya fi kantanta hana da abuwa daraja ai je ka siyo mini rago sai karɓi kuɗi misali ka ce dubu ɗari yana zuwa garar alƙali misali in a gasho kake rayuwa ya ji aka ce masa rago ga hina nawa ya iya ciniki ɗan kasuwa ne ya san kasuwanci ya siya rago ya siya shi dubu ɗari yana fitowa gefen kasuwa wani tare nawa wannan nawa siya suka ciniki ya siya dubu ɗari da hamsin ya ƙara komawa ya so wani rago ya ƙara zuwa wani ya siya kawai kan ka ce me sai gashi ya so raguna guda biyu da asalin kuɗin da manzon Allah ya bashi shi kuma sai ɗauko dukkan ragunan sai sai da ɗaya sai karɓi kuɗin sai ɗauko guda ɗaya sai zuci manzala ga rago nala karɓa ce a wannan yayi masha Allah ya su amma kuma ga kuɗinka shi ne amana ko a da kuɗinsa aka yi kasuwancin kuma shi bai sai ka yi kasuwancin kuɗinsa ba me sai kamar ka yi umar sayayya a yi canka kawai ya yi da aka sai ci to ga kuɗinka kuma ga rago sai ce aka yi haka ya ce ai zuwa ne na siyo rago sai na sai da shi sai na samu riba sai na ƙara komawa na siyo rago na wannan kuɗin kuma ga ribar da muka samu ga kuɗinka da ka bada na asali riba ce yanzu gaba ga kuɗinka ga rago duka naka ne Allah ya karba ya masa addu'a ya masa godiya ya masa addu'o'i na alkhairai sallallahu alaihi wasallam haga me haƙi ne tunda ba kuɗinka bane za ka saka ce masa in ba kudinka ba za ka so ba ko babu sanayya za a baka kayan saboda ai a kasuwanci sanayya ma jari ce na fata kun gane to kai baka da wannan sanayyar ko kuma kai zamba ma ne ba mai baka ka don ka kalma azali ka ci na wanta yanzu akwai su ai an san su ai daga ta alimul makana ba sai daga kawo kudin na rike ka je ka kai in ba a sai baka kawo mun kanan ba kudin ka ana yi akwai su saboda munin halin sa to ka karɓo kuɗin zaka ce eh na ganshi ga ya san dubu ashirin aka ce to ka je ka bada dubu ya tara ka baka shi to sai ka kamar kayan kuma kamar dubun sa ɗaya ya aka yace a ai dubu ya tara ya bani farashi na sari kin na kama dubun ka ɗaya sai kuma ya rage na ya ce to ya karɓe dubu ɗaya ce na gode ko kuma ya baka ya ce to ka riƙe ta mana kawai to in ita ka riƙe to ka ta halal kun gane yau ka ce me bai halatta ba ai kai amfani da kudin sa ai eh to sai da ku raba ribar tunda ai kai amfani da kudin sa ai ka amfani da kudin sa su suka ce ba a karban kudin mutum a amfana da shi in ba da yaddarsa ba kuma da shi ne ta kamar bayani filla-filla me ka ake cewa bankin da ba za a zama ake ce masa haram ai an san kasuwanci za a yi amma tun da na haram ne ya ta kana cin haram ko za a isfa kudinka za ka bada za a kasuwanci na halal za a raba riba za a raba asara a ga kakan labin aikinsa kusan ɗaya ne ban majin shi ne bayani da za a maka to ba zo ka karɓi kuɗin mutum kuma ka zo ka yi kasuwanci da kuɗin kuma shi bai samu komai a kuɗin ba sai da in shi ce maka ga kuɗi na miliyan ɗaya riƙe kai ɗan kasuwa ne ka juya wannan kakar ka maido min miliyan ɗaya ta bayan wata biyu haka wannan shi ga dama taimakon ka yi wannan fine zai samu lada in ka rike amana za ka samu lada kai ma amma ya zo siyan kaya an ce kayan dubu hamsin kai ka da gumi kaya ba zai iya baka ba saboda bai da kai ba ko baka da garanto sai ce a shi ba zai ba da kayansa ba sai ka kawo kaya dubu hamsin da kuma kudin ka dubu talatin kuma sai ka dawo ka ce masa to kawo dubu hamsin da biyar ka biya da kudinsa baya yiwa wani shi ne ni fahimta ta sai da kamar bayani to na je an ban farashinta matan da jaru kudin ka zan so maka ni ma dubu hamsin din aka bani na ka gashi nan a dubu hamsin din ko kuma an ce min za a ban shi a dubu hamsin kai ribar nawa kai nawa za ka bani ladan aiki na domin in je in karɓo kai baka san gun ba aiko ni da na sani in je in karɓo in kama kana ma aiki to nawa za ka biya in ta tokar omun zan ba ko dubu biyu ko ka ɗan sha ruwa ta tuba alamata albarka daga karɓo sai ya baka ka ta halar alaikum salam na sai tambaye ka nawa ne farashin shinkafa a nan da kaje kasuwa ka tambaye yadda ake sayar da shinkafa a nan ko hamsin hamsin na sai ka gaya masa daga ne ruwa samun sun yi shinkafa da sai shi to ok zan sako ma kamar miliyan biyar ta siya mu sai sako maka kuɗi ya sako wannan kuɗi da yadda ake cewa nan sai ka tafi kamar bai mari ko bari alƙali da kaje sai ka siyo arba'in da biyar arba'in da biyar ko kuma ne da bai dai kai haka ba amma shi ka a nan da ake sayarwa dubu hamsin ka gaya masa kuma haka ake sayarwa a garin amma da haka zo sai ka shiga wani lungu hakan da farashi da bai kai nan ba sai ka zo ka siya ka tura wannan
to da kudin wanka shiga lungun na maganar guda ɗaya ce eh da ka ce to shine shi musulunci bayani ake bukata da shi tun da shi yanzu da kudin shi za a yi business din kuma shi a fahimta sa shine kacemar dubu hamsin kuma ya turo kudi dubu hamsin don a siya masa to da abin da aka yi ne da farko sai ka zo ka siye ta in aka samu ragi a dubu hamsin mai baka je ƙauyen ko kai waya an kama ka ƙauye ka biya an same ta dubu arba'in arba'in ko arba'in da biyar biyar baya da dubu biyar biyar ba yanzu an gama siyan kaya to oke laɓa mun sai kaya gashi nan buhu kaza ne amma gwada bi so kayan mun same ta ma a dubu arba'in biyar da biyar biyar za ka ga ragowar kuɗin ka kaza ko sai shi ya ce maka oke ka ɗauka na bar ma tunda ake maka ya aiki ko kuma ake tono ne aka samu ragi sai ka ce dubu hamsin ce ta samu ragi ta to ka ɗauki dubu ashirin saboda kai ma ka yi aiki ka tura min santan akawun ɗina ka ta halal domin kuɗin shi ne ka gane kuma kai ba harkar shiga ba kake ba harkar ka ce amma kuma kuɗin shi ya turo to abin da ya kamata shi ne sai ka mara bayani to oke kana so in tiri ba a ciki ko kuma za ka sallama tun farko kenan kana so in tiri ba in faɗa ma farashi na ko kuma in siya maka da kuɗinka da wurin kasuwa ni kuma ka sallame ni na ma aiki tun kan a fara harkar ka tafi da wannan ka gane to in kamar wannan bayanin zai fahimta oke eh gaskiya ne to kai me zaka sai ba ka tsaya ba kenan ai kuma zaka tamar aiki kaɗan shi ne to sai ta a harka damu duk abin da ka saya ka gaya mun ni kuma zan baka kowane kuɗi kaza naira kaza da gaje magana kan masu riɗi da wani galibin su za su ce ma farashin kilo a yau kaza ne amma kai ka siyo mana shi a kaza ka ɗauki kaza galibi ka suke faɗa musu za su gaya maka farashi kuma za su karɓi naka tun da ka yi wokin ai ka je ka nemo a auna ka yi kaza a sa a mota a yi waye a kai musu har shagon su a so a can su suna da kuɗi sun baka kuɗin su to kai duk abin da ka yata wato a duk kilo zamu na baka naira ɗaya naira goma naira kaza iyan da ka gadi ya maka ne su haka an yi juna bayani zalaka cewa masu ciniki su biyu suna cikin albarka suna cikin alheri matukar sun yi bayani tsakaninsu kuma ɗaya bai fice ɗaya ba to Allah ya saka musu albarka a kasuwarsu amma ga cin wani abin da muke muke ake yi galibi cewa nawa ne farashin shinkafa a gashuwa dubu hamsin ne misali to ga nan aiko ina son buhu goma hamsin so goma nawa dubu ɗari biyar sai aiko maka dubu ɗari biyar sai ka ce ah to yalla to kuɗin masu da kofa kuɗin masu awufa kuɗin masu kazafa ka ce ah to kai baka samu kai bace ah na fa ce ma haka farashin ne za a ba ba abun fa da ni zan samu a harkar sai dai in kaso in samu zan siya ma based on farashin kasuwa zan nema maka sauki a ko'ina amma ni ne za ka sallama in bai yadda ba ya bar kudin shi ya zo gashi sai kayan shi sai kuma Allah zai baka wata harka ina fata kuna ganewa ba zo ka karɓi kudin mutum kuma bai yadda ka ƙara da kudin kuma ka ƙaru ba musulunci bai da wannan ba suka ce ko da ka san ta kudin mutum ya ce maka ga kuɗi zan kawo maka ka je kana siya mana shinkafa shinkafa kaga ya faɗa abin da ake so a siya ko ka siye ta zamu da tin riba amma ka gama business din a wata daya magana muka samu za zan baka percentage kaza to idan ka je ka sayi ido kudin kai haram in yi kafa ya ce maka siya ma domin in aka samu riski a riski zaka biya shi kudin sa tunda bai saka sayi ba dama kuna ganewa so dole a musulunci akwai shi sa ke son ayi abu a bayyana a musulunci kuma kai musulmi mun lalaga maka ka zama wawa kamar kanka yana bude za ka kasuwanci ito ya ga sa tsarin kasuwancin sai a karanta ma ta to ni menene riba ta ni in nayi ta ta kai ga abin da a sallame ka ka san matsayinka to sai a fara business din sai kuma suka yi amana suka yi gaskiya in aka samu ragi sai ai yau dirki muna tunshi da yawa yau an mun ragin 2200 saboda ka buhu 50 ne ga 2000 so 50 kudinka ne sai ga Allah ya sa ma albarka sai ga ka zama karhen ta yin zaɗin abin da kuke da shi sai turo maka nukun soma ma daban sai kaga kawai kawo ya gari kawai samun arziki baka ma sani ba amma ka je ka so mai arha ka tura mar akan dubu hamsin wani kuma abokin suna da wani kwastoma kamar irin ka tura masa kuɗi shi an sauke mana yayin akan dubu arba'in da bakwai haga shi ya aka samu bambancin dubu uku gobe zai yadda da kai sannan kuma ka ta haram da shi ne babban bala'in mata so yasa dole a kasuwanci akwai bayani akwai abin da ke cewa mudaraba a kasuwa shine ni ina da kuɗi kai kuma kana da experience na kasuwa ba ka da kosisi san ɗauka kuɗi na kai ka iya kasuwanci e to ga kuɗi zan baka naira miliyan goma kai mana kasuwanci me za ka sai da ba haka ba ne dole a san me za a sai da za mu yi kasuwancin kayan buhu misali tunda yanzu kaka ce to ga miliyan goma ka je ka yi kasuwa based on abin da ake samu kana juya ta ka rike amana ribar da muka samu a duk sati ka kawo ta mu raba ta gida kaza ya faɗi adadin da yake so misali a ce a raba ribar gida uku tunda ni ne mai kuɗi zan ɗauki kashi biyu kai ka ɗauki ɗaya ai ka fara kuɗin ma riba saboda kana ci kana sha a kuɗin ai shi ka ba cin komai kun gane kasan da mutane sa daukan wani gilli da wani hasada da kyashi in aka ba su jari cewa za a raba riba gida uka ce ka duba duk abin da ka shan wahala ki zai dauke kashi biyar ka samu riba to ka kana ci kana hai ai a kudin kuma 3 square mil in za ka maka kan lissafa na wata ɗaya nawa ne a kudin da yawa ai yanzu mutum kawai ba da mata ba da kowa nawa zai kashe a rana ɗaya zama ya koshi ba da matsala nawa zai kashe eh 15 a najiri ya ke ɗanayi to a ɗauka haka ɗin ba to misali a ɗauka haka to a wata nawa ne a wata nawa ne 15 ta misali nawa ne to dubu arba'in da biyar to a shekara ne fa dubu nawa ɗari nawa haka za ka lura kuma za ka yi magani baka da lafiya ba shi da matsala da kai shi da ku a shekara ka masa ga lissafi sai to a kasa biyu in ɗauki biyu ka ɗauki ɗaya haka da ne wannan aiki to shi ka ce mu zaraba kai kasuwanci da mutum kai za ka ba shi kuɗi shi kuma amfani da ƙwarewarsa da gogewarsa da ɗaukar riskinsa da wayewa ɗinsa shi kenan sai a zaba riba haka to duk kasuwanci ka a yi bayani wa juna in ka so ka ci riba iya san ranka to kuɗinka ne ya kira ka na wuce shinkafa ce eh muna da shinkafa wace iri kake so suka tambaye shi da kake so ka tura mar ya gani ta masa eh suka tunki da shi ga tsoron yanda kaga ku tattauna da shi tunda yanzu kayan ka ne ga kayan kuma ƙasa baka buƙatar kuɗin sa a yanzu sai da kawai daga ya tura kuɗin sa yau din nan zaka loda masa kayan sai wuce da kayan shi haka kayan ka da dama kayan da sha ƙasa amma nan kuɗin shi ne ba ka da ko sisi kai zai turo ma kuma ka siya mar kayan kuma ka tiri ba kan kayan ai haka zama matsala ke to a kan ka fahimci wancan hadisin da muka faɗa yanzu kuɗi manzo Allah ya bashi ya je so masa dabba sai je so dabbar sai ya siyar haka tiri ba ko sai ƙara siyowa sai da manzo Allah ga dabbar ya manzo Allah kuma ga kuɗin ka manzo Allah kuma tabbatar da wannan abin da idan me sunna abinda manzo Allah ya ce ayi ko akai a gaban sai tabbatar ko kuma shi karan kansa yi na fata an gane haka ta tabbatar wannan abin da daidai ne sai Allah ya manzala masa addu'o'i mai yawa ko ya bar mar kudin makarhanta tunda shi karimi ne sallallahu alaihi wasallam so haka ake kasuwanci zaka duk wanda ya amince ma to kamar kamar amana karka ta amanarsa karka damu da abin da aka samu yanzu ka kula da amanar ka kula da amanar ba wuce ma ce cin dare daya kumburin ciki ne amma a jima ana business din ya buga wutaran za ka ja wasu masu matsurka ce ai wane ku cutar ka yake sai ya tiraya wani kai baka sani ba to ya buga sai ga ai wane ya cuce shi wane ya cuce kai ai wane mai amana ne yau shekarar mu kala da shi ban taɓa samun matsala ba kaga wannan shine babbar riba ai so haka ya kamata a rinka yi wallahi ala to kace ni yan canjin kuɗi eh sai karba su kuma su bahi dalar ba shi ne ya karɓi kuma eh a irin wannan siffar ya ta halar saboda abu guda biyu na farko mai kudin ya yadda da shi ka gane kuma inda wannan bakon ne ya zo gun mai kudin kai tsaye ba zai ba shi farahin da zai ba shi wannan ba ka fahimci mai nake nufi in bakon ne ya zo kai tsaye da gumme kudin to ba zai ba farashin da zai ba shi wannan da bai da kosi sun ba dama sun yi da sun wa'annan yaran su ne suna cin arziki a ƙarƙashin su saboda ka shi ba da su kowa yake harka ba ƙananan abubuwa ka kawo mutum kai ma ka samu zai ma ragi ne kai bitson ya san ka ya san kana harka da shi don ka samu wani abu to haga sanin da aka mar da wannan aikin da yi ya sa halal dan kai matsa baka ce kai ka tsaya gare ta ka ga ni ma fa aka za aka bani ba fa wani abu kan bane ra kaza kan wani zai ga maka man ka matsa masa ba suna faɗa ba so a wannan irin tsarin ya ta halal ka gane tunda ai ba kuɗin ga karɓa je so dalar ba sanin su akai aka bai ta gashi yanzu bai da kozi zuwa bai dala kusan miliyan 1 a hannunsa saboda an san shi an amince da shi sai kuma zai baka ka karɓa ka kuɗin sa wannan ya ta halal insha Allah wallahu a'lam walaikum salam to kai ne na karshe a barshe ku ya hakuri ya zama na karshe ai ba a cika tambayar ban ba irin wannan ba Thank you. a wani aiwa yau kai kawai ai hadai an ba daidai bane wannan ai ba daidai bane ai ba harkar ka bace ba ka yin ta baka so kanka aje ba kamar ya in harkar ka ce sai tambaye ka kana da abu kaza sai ka ce ni ban da shi bari in tambaya maka a kasuwa ko bari mu jin akwai zan gaya maka sai ka tambaya ka aka ce maka akwai amma ga farashi tunda an san kai dan harkar ne aka ma ragi dan sanin kana harkar aka ma ragi dan an san aka samu wani abu ka gane sai ka ce to akwai abun ina son guda 100 aka ce eh akwai suna na kasa ka dauki kudin ka kai karan kanka ka siya da shi yanzu da wani abu ya faru ya turo kudin ba ga alal ba za ba shi kayan ba za ba shi kayan ba ko wani abu ya faru bai turo kudin ba kwata-kwata yanzu kayan nawaye naka ne sai dan kamera da kuɗi ka zo hagan ba ɓannan haɓe zo ba a ban kuɗi na tunda kuna harka ya ce to ba da amma ya baka a gwanon fine in a irin tsarin nan ne babu wani matsala a ciki tunda akwai bayani a ciki abin da yake haram shine ka karɓi kuɗinsa shi ka siyo kaya kuma a samu ragi kuma ka rike ka ba wannan baka ci riba ba ka gane yadda kamar bayani to mu muna da mutane mun san juna mu za su iya mana ragi to amma kai ne zaka sallama in nema maka ragi ka dan ban wani abu kai ma kaga ya sani kan a fara harkar to anan kuma sai ka faɗa mar gaskiya ni an ban shi a dubu hamsin hamsin haka suka ban shi saboda kai ka ban wani abu shi ya danganta da karamcinsa shi kuma ya ce a tutun da haka ne babu damuwa ga dubu hamsin da biyar biyar akwai masu yi wannan zuciyar to sai ba kaga ta halal ci a to tunda haka ne guda nawa ne guda goma to kai rike ga 2500 kai ta mata albarka shikenan an wuce gurin so ya halalta amma dai haram ne ka dauki kudin mutun ka so mar kaya da kudin sa kuma ka kara masa riba akai wannan ba yayi ba ba zai wannan babu ci a musulunci yawa to wannan shine wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika hmm? eh a ba su dubu ɗari to a cikin mulkin aka ba su ɗarin kuma riba ce a abin da ban gane ba yanzu ya baka kuɗi miliyan ɗaya kai sai ta kuma ta taka bayan naira dubu ɗari to dubu ɗarin ka rage sauran ɗari tara kenan ko kuma mai ake nufi ya zama riba to ita kuma kai a so ta tafiya na kan abu guda biyu ai wata rana Allah na ka jarabawa ka san abu yana yiwa kullum sai Allah nuna maka shi Allah ne sai sabon bai yiwa a fadi to asarar waye to wannan shi ya zama da banki ya zama haramun ai